إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أنواع مسلمين ci gaba da karatun da muke a wannan lokaci cikin wannan littafi mai albarka bulugul maramin adillatil ahkam kan mu mance yau muna bakwai ga wata rabi'u thani hijiran manzala sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da ɗaya ga watan sha ɗaya miladiya na da dubu biyu da ashirin da biyu sati da ya gabata mun kare babi na babu kitabul qada' yau insha Allah za mu tashi kan sabon babi babu shahadat imamu sana'ani rahimahullah na cewa a shahadatu masdar shahida idan shahadat shaida da za a yi kan wani hukumci ko wani magana ko na abin da ya kama da haka ya ce masdari ne tushe ne na shahida jam'un لإرادة أنواع أو لإرادة أنواع الشهادات أن تاروني نا منوها saboda ba shaida guda bace ba dangogi ne na shaida Imam al-Jauhari yake cewa ash-shahadatu khabarun qati'un shaida wannan labari ne wanda ya zamanto yankakke babu shakuwa a cikin shi kenan abu ne wanda ya zamanto gaskiya ne wa shahidu hamilu shahadati wa mu'addiyaha li'annahu mushahidun lima ghaba an ghairi shahidi shi mai shaida iya dauke da shaida ne wadda zai bada ta ba dan komi ba domin ya halarci abin da ya koyi ga wani ko ya gani ko ya ji bulbushin wanda bai gani ba bai ji ba وقيل هي مأخوذة من الإعلام من قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو واسمع المسكة شهادة أن أكوت نيدا دقا sanarwa ta Allah maɗaukaki da ya ce shahid Allah, Allah ya shaida, annahu la ilaha illahu cewa babu abin yiwa bauta da gaskiya sai shi, ai alima Allah ya sani. suka ce an ɗauko ta ne daga wannan tushe na ilimi alima malam ya fara bayani da hadisi hadisin zaid dan khalid al-juhani wanda yake bayani kan mafi alkhairin shaidu shine wanda zai ba da shaida gabanin a tambaye shi قال المؤلف رحمه الله وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها رواه مسلم زيد بن خالد الجهني يتي مزار الله صلى الله عليه وسلم يتي ashe yanzu ba zan ba ku labari ba game da mafi alkhairin shaidu tabbat sahabbai sun ce bala ya rasulullah za ce haka nan ne ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala alladhi ya'ti bi shahadati wanda yake zuwa da shaida qabla an yus'alaha gabanin a tambaye shi wannan shaida wannan hadisi imamu imamu muslim ya fitar da shi imamu sanani yace dalla alhadithu ala anna alkhayra ash-shuhada'i man ya'ti biha bi shahadatihi liman hiya lahu qabla an yus'alaha yace wannan hadisi yayi nuni akan cewa mafi alkhairin shaidu wanda zai zo da shaidar shi gabanin ma shi a tambaye shi ita illa annahu yu'ariduhu alhadith athani sai dai hadisi na biyu wanda zai zo gaba na cin karo da shi wa huwa hadith imran shine hadisin imran dan husayn fihi thumma yakunu qaumun yashhaduna wa la yustashhadun cikin wannan hadisi ya zo manzala sallallahu alaihi wasallama na cewa sannan bayan karni na uku za a samu wasu mutane za su zo za su yi shaida gabanin ma a tambaye su shaida fi siyaka zammi lahum wannan hadisi ya zo a salo na zargin su da wannan aiki da suka yi sabanin hadisin zaid shi ko manzala sallallahu alaihi wasallama na yaban wanda ya zo da shaida kahin ma a tambaye shi shi kuma wannan hadisi na Imran dan Hussein manzala sallallahu alaihi wasallama na zargi irin wannan mutane wanda za a yi shaida za su yi shaida gabanin ma a tambaye su ita qala walamma ta'arada ikhtalafa al-ulama'u fi al-jam'i bainahuma ala thalathati awjih lokacin da wannan hadisai guda biyu sai suka yi cin karo sai malamai suka samu sabani akan hada wannan hadisai su zamanto tun da kowanne hadisai ne ingantattu yadda za a yi su tahi da juna akan babu sabani a cikinsu kan magana uku ta kasance ta farko annal murada bi hadith zaid idza kana inda shahidi shahadatun bi haqqin la ya'lamu biha sahibul haqq na farko cewa hadisin zaid iya nunin cewa wannan shaida da zai yi idan ya zamanto shaidar da zai yi ta wani haƙƙin wanda bai san haƙƙin shi bane ba mun gane ko mutum ne iya da haƙƙi bai san ba haƙƙin shi ne yaga wani zai zalunce shi sai ya shaida akan cewa wannan haƙƙin ka kaza da kaza da kaza na'am fayati fayati ilaihi fa yukhbiruhu biha sai ya zo ya bashi labari da wannan haƙƙin nashi aw ya mutu sahibuha fayukhallifuhu warasa ko kuma wannan ma'abucin haƙƙi ya mutu magadan shi su maye shi alhali ba su san da haƙƙin shi ba ba su san da haƙƙin mahaifinsu ba wanda yanzu zai zama to gadan su ne fa ya'ti ilaihim fa yukhbiruhum bi anna indahum indahu lahum shahada sai zo ya ba su labari cewa shi iya da shaida akan mahaifinsu na da haƙƙi akan wancan وهذا أحسن الأجوبة وهو جواب جواب يحيى بن سعيد شيخ مالك مالك yace wannan kuma shine mafi kyawun bada amsa da za a yi kuma shine bada amsa da Yahya dan Sa'id malamin Imam Malik ya faɗi magana ta biyu annal murada biha shahadatul hisba magana ta biyu tace manuha da wannan shaida shine shaida akan aiki na da'awa wurin wa'azi mai da mutane kan tafarkin Allah maɗaukaki, wa hiya ma la ta ta'allaku bi hukukul adamiyyin al-mahdha bihim mahdan, muktasatun bihim mahdan, ita ce shaidar da ba ta da alaƙa da haƙƙin mutane, sai dai haƙƙi na Allah mun gane ku, wanda haƙƙi ne na Allah ne tsantsa ba na mutane ba. ويدخل في حسبة في الحسبة ما يتعلق بحق الله تعالى أو ما فيه شائبة لله تعالى شنو abin da ya shiga ta bangaren haƙƙin Allah madaukaki ka salati wal waqfi misali sallah da waqfi wal wasiyati al amma da wasiya gamamma wa nahwiha da makamantan wa hadisi Imran al murad bihi al shahadatu bi huquq al adamiyyin al mahdha shi kuma hadisin Imran ɗan Hussein na bayani ne kan shaida ta haƙoƙin mutane tsantsa babu tare da ba tare da haƙƙin Allah ba kenan sai da wannan irin tafsiri sai ba mu cewa babu cin karo tsakanin irin wannan hadisai guda biyu asalis magana ta uku annal murada bi qawli an ya'ti bi shahadati qabla an yus'alaha manufa ta faɗan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace zai zo da shaida gabanin ma a tambaye shi ita almubalagatu fil ijaba kuce gona da iri a karba wannan shi shaida fa yakunu li qawlihi isti'dadan li quwwati isti'dadihi kalladhi ata biha sai zamanto saboda ƙarhin shirin ya bada shaida sai aka dauke shi kamar wanda ya zo da ita ne qabla an yus'alaha gabanin ma a tambaye shi ita kama yuqalu fi haqqil jawad kamar yadda ake cewa a haƙƙin mai tsananin kyauta innahu la yu'ti qabla at-talab cewa wani fa saboda yawan kyautar shi badawa ma yake gabanin a tambaye shi ita wa hadhihi al-ajwibatu mabniyatun ala anna shahadata la tu'adda qabla an yatlubaha sahibul haqq wannan bada amsa ta ginu ne akan cewa shaida ba a bada ta sai ga wanda mai haƙƙi ya nema a bada wannan shaida wa minhum man ajaza zalika amalan bi riwayati zaid kuma akwai ga wanda malamai suka halartar da wannan yin shaida gabanin ma bada ta dalilin wannan ruwaya ta hadisin zaid wa ta'wil hadis imran bi ahadi wa ta'awwala hadith imran bi ahadi ta'wilat malam ya kawo tafsirin wannan mutanen da suka tafi da wannan lafzi na'am qala annahu mahmulun ala shahadati zu yace hadisin zaid an dauke shi ne akan an bashi fassara akan masu shaidar zir shaidar ƙarya ai yu'adduna shahadatan yu'adduna shahadatan lam yusbaq lahum biha ilm za su yi shaida da ba su da ilimi akan abin da suka yi shaida akan shi imamu turmizi ya haikato wannan magana abu magana ta biyu annal murada itiyanuhu bi shahadati bi lafzi hal shine zo da shaida da lafazi na rantsuwa na hau ashhadu billah misali ce na shaida da Allah ma kana illa kaza kaza abu bai kasance ba sai kaza da kaza da kaza wannan kuma ba da amsa ne na imamu tahawi magana kan hadisin zai da ta uku annal murada bi shahadati على ما لم يعلم ما سيكون من الأمور المستقبلة mutum zai ba da shaida ne akan abin da bai san ba abin da zai biyo baya a kanta fa ya shaɗu ala qaumin bi annahum min ahli nar misali misali mutum ya shaida akan cewa wasu mutane ɗan wuta ne ba tare da dalili ba wa ala qaumin bi annahum min ahli aljanna yayi shaida akan cewa wasu mutane ɗan aljanna ne bi ghairi dalilin ba tare da dalili ba kaga wannan sai zamanto ya yi shaida ne akan abin da zai zo gaba wanda ba a san ƙarshen shi ba kama ya suna'u zalika ahalul ahwa kama yadda ma'abuta san rai suke irin wannan shaida kawai mutum yanzu ce ma aikai dan aljanna ne ko an baka aljanna ko abin da ya kama da hakahul khattabi imamu khattabi ya fita ya hakaito wannan magana wal awwalu ahsanuha kuma magana ta farko ita ce mafi cancanta شنو حديث عمران حديث نبي قال المؤلف رحمه الله وعن عمران بن حسين رضي الله عنه إمام الصنعاني يوا ونا حديث تاكي دا خير القرون الثلاثة الأولى ما في الخير القرن قرن النكا قدا أكنا فرقو وعن عمران بن حسين رضي الله عنه an samu wani hadisi daga Imran dan Hussein wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi kale kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala wanda tsirayen Allah da amincin shi kara tabbata a gare shi yace inna khairakum qarni mafi alkhairun ku qarni na in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam thumma alladhina yulunahum sannan wa'anda suka biyo su baya thumma alladhina yulunahum sannan wa'anda suka biyo wa'ancan baya, kina wanda suka biyo tabi'ai baya, sun mai kunu ƙaumun ya shaduna, sannan za a samu wasu mutane wanda suke shaida, wala yusta shaduna ba a neman su masu shaida, haka nan za su yi shaida. Waya kununa kuma suna ha'inci, wala yi utamanuna ba a ba su amana. Wa yanziruna, yanziruna wala yufun za su ɗau alwashi ko alkawali ba sa cikawa, wa yi zaharu fihim musamman kuma ƙiba za ta bayyana a game da su saboda yawancin abincinsu. Kala alƙarnu, ahalu zamanin wahid, mutakaribin ishtaraku fi amrin min al'umurin maksuda. Ƙarnin nan munhoshi shi ne mutanen zamani guda, wanda suke kusanci da cewa sun yi tarayya a cikin wani al'amari daga al'amuransu mun gane ku wannan munuha kamar yanzu sahabbai sai a ce karni ne guda saboda sun yi tarayya da mine abokantakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun rayu da su musulmai ne mu'mine ne sun yi jihadi da shi wannan sai a ce karni ne guda wa yuqalu inna dhalika makhsusun bima idha ijtama'u fi zamanin aw ra'isin yajma'uhum ala millatin aw madhhabin aw ahlin aw amalin wannan kuma suka ce ya keɓanci mutanen da suka yi taru a wani zamani suna da shugaba guda wanda ya tattara su akan wani tafarki ko wani mazhabi ko wani aiki wa yutlaqu kenan wannan sai mu dauki misali a karni na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yutlaqu al-qarnu ala muddatin min az-zamani ana cewa karni akan wani adadi na zamani na shekaru wa ikhtalafu fi tahdidiha min asharati awamin ila mi'atin wa ishirin alla ila mi'atin wa ishirin malamai sun samu sabani a kididdige wannan yawan shekaru daga shekara goma zuwa shekara ɗari da ishirin wasu suka ce shekara goma ne wasu suka ce shekara ɗari ne wasu suka ce shekara ɗari da ishirin wasu kuma tsakanin haka nan suka ce wannan ƙarni ne قال المصنف إنه لم يروى يرى من صرح بالتسعين ولا بمئة وعشرين ba a rawaito ba cewa ba a gani ba cewa wanda ya iyakance da goma ko da ɗari da ishirin wa ma'ada zalika faƙar talabihi ƙa'ilu kuma bayan haka nan da yawa malamai wasu ce ɗari ne wasu ce ɗari da kaza ƙultu imamu sana'ani ya ce an matasi'una fa na'am ya ce game da shekara ta sinin a ce ƙarni ne wannan ba haka nan ne wa ammal mi'atu wal ishirun وصرح به في القاموس kenan a cikin kamus ya zamanto an yi bayanin cewa karni ana ambata shi a miki da suna 120 wannan kuma za mu same shi a cikin baharul muhit fa innahu qala aw mi'atun yace ko shekara 100 aw mi'atun wa 20 ko kuma shekara 120 wal awwalu asaqu magana ta farko a ce karni shine shekara 100 shi yahi zama inganta yahi inganta liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li gulam dalilin manza fadar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani yaro ishqarnan karayu karni guda fa asha mi'ata sana sai wannan yaro ya rayu shekara 100 ta qala sahib al-matali' al-qarnu ummatun halakat falam yabqa minhum ahadun yace karni taro ne na wata al'umma wata al'umma ce wadda ta rasu babu wanda ya wanzu a cikinsu yanzu misali a samu mai shekara 200 kenan abin da ya shekara 200 ya huce wannan ta ce mene karni ne saboda zamanin wannan dukkan mutanen da suke cikin wannan zamani sun rasu wannan sai a ce karni ne guda wa karnuhu sallallahu alaihi wasallama al-murad bihi humul muslimuna fi asri karnin manzala sallallahu alaihi wasallama munuha da shi shine musulman da suke tare da shi a zamanin shi wa qawluhu thumma alladhina yulunahum fadan mazala sallallahu alaihi wasallama da yace sannan wanda suka biyo su baya humut tabi'una sune wanda suka biyo bayan wanda suka yi rayuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kenan bayan sahabbai sune tabi'ai walladhina yulunahum at-tabi'ina atba'u tabi'in wanda kuma suka biyo bayan tabi'ai sune mabiya bayan tabi'ai suna ake cewa atba'u at-tabi'in wa anna at-tafsila bin nazar ila kulli fardin nam wa hadha yadullu ala anna as-sahabata afdalu min at-tabi'in wa at-tabi'in afdalu min min tabi'ihim wa anna at-tafdil bin nazar ila kulli fardin ila kulli fardin fard mala yace wannan kuma hadisi na nuni kan cewa sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sune hiyayyun halitta bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wanda suka biyo su baya sannan kuma wanda suke bin wanda suka biyo su baya wa anna tafdila bin nazari ila kulli fardi fard cewa wannan fifiko ana lura da daidaikun mutane ne kowa daban-daban wa ilaihi zahaba al jamahir haka nan ne a wannan ra'ayi ne mafi yawancin malamai suka dai wa zahaba ibnu abdul bar al-hanbali ibnu abdul bar al-maliki afwan iya cewa إن أفضل التفضيل بالنسبة إلى المجموع الصحابة لا إلى أف- إلى الأفراد yace wannan fifiko ana lura da shi bangaren sahabbai gaba daya ba daidaikun su ba fa majmu'u sahabati afdal mimman ba'dahum Jama- kungiyar sahabbai ha- sahabbai gaba daya sun yi wanda suka zo bayan su la kullu fardin minhum ba wai kowanne ɗaya daga cikin su ba illa ahla badar sai mutanen sahabban da suka yi yakin badar wa alal hudaybiya da muta da sahabban da suka yi yakin hudaybiya fa innahum afdalu min ghairihim wannan kwata kwata sun yi wanin su yuridu anna afdar afradahum afdalu min afradi man ya'ti ba'dahum iya nihin cewa ɗaiɗaikun su sun yi ɗaiɗaikun wanda suke daban su wastadalla an zalika ala zalika بما أخرجه الترمذي من حديث أنس وصاحه بن حبان من حديث عمار من قوله صلى الله عليه وسلم يكو حجة دولنا حديثي نعمار أمت أمتي مثل المطر الأمة تاك مروان سمت لا يدري أوله خير أو لا يدرى أوله خير أم آخره بأسان بنفر كونش شيني ما في الخير كوكما نكر شنش وبما أخرجه أحمد والطبراني والدارمي da yakahu hujja da abin da Imam Ahmad da Tabrani da Imam Darimi suka fitar da shi wanda rahma Allah ta kara tabbata din a gare su min hadith Abi Jum'a daga hadisin Abi Jum'a qala qala Abu Ubaida yace Abu Ubaida yace ya Rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ah ahadun khairun minna ɗaya daga cikin su yahi mu alkhairi yahi ɗaya daga cikin mu ne aslamna ma'aka mu mun yi mun musulunta tare da kai wa hajarna ma'aka mun yi hijira tare da kai qala qaumun yakununa min ba'dikum mutane ne wanda za su zo bayan ku yu'minuna bi suna imani da ni walam yarawni alhali basu ganni ba ko kuma muna tare da ku komai tare ake yi wa sahawul hakim imam hakim ya fitar da wannan hadisi wa akhraja abu daud wa tirmidhi min hadisi abi sa'laba yarfa'uhu daga hadisin Abu Tha'laba ya dangana shi zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala ta'ati ayyamun lil 'amili fihinna ajru 50 ranaiku za su zo wanda wanda yayi aiki daga cikin su to shine mafi alkhairin wanda yayi aiki ajru 50 iya da ladan mutum 50 ladan 50 akan ladan mutum guda qila manhum minhum aw minna ya rasulullah sabai suka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin mu ko daga cikin su qala bal minkum yace daga cikin ku aikin daya nasu daidai da yake ladan mutum 50 daga cikin ku wa akhraja abu hasan abu hasan ya fitar da wannan hadis al-qatani fi mashayakhatihi an anas yarfa'u qala ya'ti 'ala an-nasi zamanun as-sabiru fihi 'ala dinihi lahu ajru 50 minkum zai zo wani zamani wanda ya haƙuri a cikin shi a bisa bauta Allah da bin doka Allah maɗaukaki ya yi haƙuri a bisa addinin shi ya riƙe shi iya da ladan mutum hamsin da gare ku malamai suka tattara wannan hadisai bi anna lis-suhbati fadilatun wa fadilatan wa maziyatan la yuwaziha shay'un min al-amal da karshe dai suka ce kai abokantakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tana da falala da fifiko da bambanci wanda ba abin da yake kama da shi ce ka rayu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana tare da shi ya ma magana ya kuyi mu'amala ka bi shi sau da kafa a bisa addini ba abin da yake kama da wannan faliman sahibahu sallallahu alaihi wasallam fadilatuha wa in qasura amalu dukkan wanda ya abokanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama iya da falala ta wannan abokantaka ko da dai aikin shi ya takaita ne wa ajruhu bi itibari ijtihadi fil ibada kuma ladan shi banda wancan daidai gurgudan abin da ya kokari ne a cikin ibada wa takunu khairiyatun man ya'ti bi itibari kathratil ajr kuma sai fifikon wannan yazo abusa wanda yayi lura da wanda yazo da lada mai yawa bin nazari ila thawabil a'mal ta bangaren kallon lada mai yawa na ayyuka wa hadha qad yakunu fi haqqi ba'd sahaba wannan kuma iya iya kasancewa hallo a cikin haƙƙin wani wasu sahabbai wa amma mashahiru sahabati fa innahum hazu sabaqa min kulli nau'in min anwa'il khair malam yace amma shahararrun sahabbai kamar misali khulafa'ur rashidin ko kuma al-asharatul mubashirin bil janna wannan sun tattara dukkan abin da sun yi rigaye akan duk abin da za ce wani nau'i ne na alkhairi babu wani abin da za a ce sun kasa nau'i na alkhairi wa bi hadha yahsulu al-jam'u bainal ahadith malam yace da wannan ne za a hada tsakanin wancan hadisai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairul qurun qarni khairul thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum da wannan wanda ya bayanin kan cewa zamani zai zo mai aiki daga cikin su wanda ya riko da addini iya da ladan mutum 50 a cikin shi kinan da wannan bayani ne zamu iya fahimta ga inda bangaren da khairiyya take na'am qala wa fihi qawlu thumma yakunu qaumun ila akhiri malai yace sannan kuma zai kasance zai zo zamani zai zo a samu wasu mutane har zuwa ƙarshen hadisi qala dalilun ala annahu lam yakun fil qurun thalatha kenan irin wannan mutane wanda za a neme su shaida wanda za su yi shaida gabanin ma a neme su shaida yace na nuni kan cewa ba a zamanin karni guda uku bane ba kenan tun da wa'ancan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu shaida da alkhairi khairul quruni khairukum qarni ko thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum kenan sai sannan summa ya'ti qaumun sannan wasu mutane su zo kenan basa daga cikin wancan karni guda uku man yattasifu bi hadhihi sifa almadhmuma basa daga ciki wa'annan wanda suke wanda suke kamanceceniya ko suka kamantu da wannan kama ta zargi walakin na zahira annal murada bi hasbil aglab sai dai kuma a zahirin wannan hallo ana lura da mafi yawanci ne wastadalla bihi ala ta'dil al-qurun thalatha hallo malai ya kawo hujja da wannan hadisi afsa cewa wannan karni guda uku karni ne adilai domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shaida akan su walakinahu aidan bi itibar al-aglab shi ma hallo ta bangaren mafi yawancin su ba dukan su ba kuma a cikinsu za a samu hallo wanda kuma bayan ba adali ba ne wa ƙauluhu wala yi utamanuna faɗarsu da ya ce ba a lamunce musu ba a ba su amana ai la ya rahumun nasu umana'a mutane ba sa ganin su masu amana ne wala ya siƙuna bihim kuma ba sa yarda da su li zuhuri khiyanatihim saboda ha'incinsu ya bayyana wa kada sabata annal amanata awwalu ma turfa kuma hadisi ya tabbata cewa shaida amana ita ce farkon abin da za a ɗauki doron ƙasa a wayi gari babu amana in za ka ba mutum amana sai an yi kaciya ku saurara a gari kaza akwai wani mutum wanda mai amana ne ku je ku kai mai amana ina mafi yawancin mutane za su zama muciya amana ne kamar wannan zamani namu wanda a cikin ɗari da kil za ka samu goma wanda za ka ba shi amana ta dukiya ce ko ta magana ce ko ta wani abu ne ya riƙe ma wannan amana bai cinye ta ba su ko malamai suna katamtar da amana misali a baka ajiye jika goma a jikarta ba a canza ba in ka canza ta kame dosu daloli kai ba mai amana ba ba da taho za ka yi a lokacin da aka tambaye ka ka bada ka bada amma in ka canza ta to ka huta daga cikin mene sahun masu cikakkun amana saboda mene saboda mai yiwuwa a wannan canji da kai a samu wanda wanda ta lalace ko wanda ta koje a cin sulɓaɓɓa ce ba ba za a amsa ba ko kuma in kuɗi ne cin garan garan kamar da su jika tana yawa a samu wannan ta jabu jika ce ta jabu ba ta kwarai ba idan kaga ka huta daga so ake abin da aka baka na amana ka bada shi kamar yadda aka baka kullun da aka yi idan wanda ya baka ka kunta a gaban shi aka kilga aka gani ya kulle to yanda ya kulle ka ɗauko in ya nema ka ɗauko ka bashi haka mu ko a yanzu zamanin yanzu mai amana shine wanda idan ka bashi kuɗi in ka zo ka yi katari ka samu a lokacin da ka nema to ka wannan mai amana ne in bai zo ya ce ba ba wai wallahi kaza ya faru ai kuɗi wanda na taɓa su ko wani abin da ya kama da in dai ya baka ko canji dai ko bi dai to kai alhamdulillah na'am haka qala thumma yakunu qaumun ila akhirih dalilun ala annahu lam yakun fil qurun al-thalathah من يتصف بهذه الصفة ولكن الظاهر أن المراد بحسب الأغلب واستدل به على تعديل القرون الثلاثة ولكنه أيضا في باب الأغلب وقوله لا يؤتمن منكر تاشي نعم أول ما ترفع نعم حديثي na nunin cewa ya tabbata farkon abin da za a ɗauke shi ne amana a zukatan mutane wa ma'ana ƙaunihi ya zaharu fihi musamman faɗan manzana sallallahu alaihi wasallama da aka ce ƙiba za ta bayyana kagan su turka-turka annahum yatawassa'una fil ma'kal wal mashrab zaka ga suna yalwatawa a yawan ci da sha komai gamje gamje a kawo wannan a kawo wannan a ci wannan a sha wannan dole sai a yi kiba wa hiya asbabu saman yawan ci da sha sababi ne na yin kiba wa qila arada kasratul mal wasu malamai suka ce a yawan neman tattara dukiya wa qila al muradu annahum yatasammanuna ay yukthiruna bima laysa fihim kenan wasu yatasammanun ana nihin suna yawaita abin da ba nasu bane ba basta daga cikin su wa yad'una ma laysa lahum suna kirarin abin da ba nasu ba su ce nasu ne mina sharaf na daukaka gane ko iya so ya dangana kanshi da cewa iya so ya kwatanta shi ma iya da wani matsayi wafi hadith wafi hadithin akhrajahu at-tirmidhi bi lafz thumma yaji'u qaumun yatasammanuna wa yuhibbuna sama ya zo a cikin hadisin Imam Tirmidhi wanda Imam Tirmidhi ya fitar da shi da lafazin sannan wasu mutane za su zo yatasammanuna suna yin kiba wa yuhibbuna saman kuma suna so a gansu masu kiba ne yanzu alterophilist ga mutum a murɗe da maza da mata sun murɗe a zama ƙato ‘yan kati da wannan dole ne a ganka ɗibgege to tamaman fa jama'a bainar samani ai takathur bi ma laysa indahum sai gama tsakanin tasammun kinna yawaita abin da ba su da shi wa ta'ati asbabus saman kuma da cin abin da zai sanya kiba قال المؤلف رحمه الله وأنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز لا تجوز الشهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت رواه أحمد وأبو داود وقال حديث حسن ما لي حكم شاكنشا حديث حسن قلت وأخرجه البيهقي في سنن الكبرى وابن ماجه برقم 2366 وهو حديث حسن an samu wannan hadisi daga Abdullahi dan Amr wanda yadda Allah ta kara tabbata a gare shi kala yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mazala wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata a gare shi yace la tajuzu shahadatu kha'ini shaida kha'ini ba ta halitta an dai an san mutun da ha'ini ha'ini ne to wannan shaida shi batta halitta wala kha'inatin hakanan munahuka shaidarta ita ma ba a yarda da shaidarta wala zai gamarin ala akhihi hakanan shaidan ma'abucin hassada da ke ta akan wani ita ma ba a yarda da ita wala tajuzu shahadatu alqani'i li ahli albayt shaidar dan gida wanda yake hidima a gida ma'aikacin gida bayyawa wayan gidan shi shaida nam قال ولا ذي غمر بفتح الغين المعجمة غمر وفتح الميم وكسرها بعدها راء فسره أبو داود بالحنة بالحاء المهملة حنة أبو داود يفسر دون حنة وهي الحقد والشهنة شنكيتا دا قيية على أخيه ولا تجوز شهادة القانع بالقاف وبالالف نون آه ثم عين مهملة بيأتي بيانه قال لأهل البيت رواه أحمد وأبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ رد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم شهادة الخائن والخائنة وزال صلى الله عليه وسلم يا ميدا شد شيد الخائن منافقي ده منافقا بكربيتا با وأخرجوا ابن ماجه والبيهقي وإسناده قوي وأخرجه الترمذي والدار قطري والبيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر لأخي وفيه ضاف أو أن الرواية أكوي نوع نروني قال الترمذي لا يصح إسناده وأن إسناد شبه قنتبا وقال أبو ذرعة في العلل منكر يتي وأن حديثني منكر وضعفه عبد الحق وابن حزم وابن الجوزي قال البيهقي لا يصح من هذا شيء ما لا يويتا cikin takhrijin wannan hadisi عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله الخائن قال ابو عبيده لا نراه خص به الخائنه في امانات الناس yace ban ma ganin ya keɓance khiyana wannan munahuci a cikin amanonin mutane duna maftarahu Allahu ala ibadi banda abinda Allah ya farlanta wa bayan shi kina har wannan ba wai bangaren kawai haƙƙi na mutane ba har in yayi munahuci a bisa haƙƙin Allah wannan ma ba alamance mashi wa wa wa atammanahu na wa atamanahum alai da abinda Allah ya ba su amana akan shi fa innahu qad samma zalika amanatan domin Allah madaukaki ya san ya ambaci ko ya sanyawa abinda Allah ya farlantawa bayan shi ya lamunce musu amana ne a kalkashin fada Allah madaukaki da yace ya ayyuhallazina amanu la takunu Allah war rasula wa takunu amanatikum nam kadda ya ku wa'anda kuka yi imani kadda ku ha'inci Allah da manzo kuma ku ha'inci amanoninku shine abinda Allah madaukaki ya farlanta muku ku manzo sallallahu alaihi wasallam faman dayya shay'an mimma amara Allah ta'ala bi dukkan wanda ya tozartar da yaki yi aikata abinda Allah madaukaki umarni da shi aw rakiba ma naha an ko kuma ya aikata abinda Allah ya hana fala yanbaghi an yakuna adilan kinan bayya kamata ya zama to mai adali ne a ya kasance adali ne fa innahu idza kana kha'inan falaysa lahu taqwa tarudduhu an irtikabi mahzurat ad-din kinan idan ya zama to baya da tsoron Allah kinan baya da in ya kasance ha'ini ne to baya da tsoron Allah da zai kange shi ya maida shi daga aikata abiban da Allah madaukaki ya hana a addinance allati minha alkadhib wanda na daga cikin wannan ƙarya fala yahsulu zannu bi khabarihi kenan ba a tantance zato a cikin labarin shi ba wali annahu mazannatu tuhmatin domin bagire ne abin zargi ne na tuhuma aw maslubul ahliya ko kuma sam bai cancanta ba ma yayin shaida wa amma zul ghamri fal murad bihi ma zakarnahu ma abucin gamrkin nan mala yace mun hashe abin da muka ambata min alhaƙadi na ƙeta wa shahana da ƙeta da hassada da ƙiyayya wal muradu bi akhihi muslim almashhud alayhi ana nihin dan uwan shi musulmi wanda ya shaida akan shi wal kafir mithluhu kafiri ma kwatamcin shi ne la yujuzu an yashhada dhu haqqin alayhi bai dace ba wani ma'abocin haƙƙi yayi shaida akan shi idza kanat al adawatu laysat ghayra ad-din idan ya zamanto adawa wannan da yake da ita ba sababin addini bane ba na'am malam ya ci gaba da dogon bayani qala wa amma almuslim idza lam yakun dha hiqdin ala alkafiri bi sababi ghairi ad-din fa innaha tuqbalu shahadatuhu alayhi wa in kana bi sababihima bi bainahuma adawatun fi ad-din fa inna adawata ad-din la taqtadi an yashhada alayhi zuran kenan cewa kiyayya ta addini wannan batta biyayya batta sanya yawa kafiri shaida ta ƙarya fa inna ad-dina la yusawwiru zalika addini bai bada wannan dama ba wa inna ma kharaja al-hadithu ala al-aglab wannan hadisi ya huta mafita ta mafi yawanci wal qani'u huwa al-khadimu li ahli al-bayt qani'i kinnan shine mai hidima ga wasu mutane gidan mutane wal munqati'u ilaihim lil khidma wanda bayyawa kowa aiki sai su wa qada'il hawa'ij da biya musu bukatu wa muwalatuhum da soyayya su inda alhaja a lokacin bukata wa fi tamamil hadith hadisin yanko shi ne malayi wa ajazaha ay shahadatul qani' li ghairihim ay li ghairi man huwa tabi'un lahum sai dai kuma an halittar da shaida wanda yake hidima amma ba ga wanda yake ba hidima ma ga wasu daban wa inna ma muni'a min shahadati an hana yawa 'yan gidansu shaida ko uwayen gidan shi sai da liman huwa tabi'un lahum li'annahu mazannatu tuhuma domin bagire ne na a tuhume shi fa yajibu daf'u ad-darr anhum zai ta kokarin kare wata cuta daga gare su wa jalbul khairi ilaihim da jayo musu alkhairi fa muni'a min ash-shahada sai aka hana shi sai da kuma haka nan ne dalilin haka da bayyawa uba shaida ko uba bayyawa da shaida haka dan uwa bayyawa dan uwa shaida haka duk wanda suke da dangantaka domin kiyaye wannan abinda ba za ka so ka wa ɗan uwanka wani mugun abu ba ko da dai baya da gaskiya haka za ka yi ƙoƙarin jawo mai alkhairi Allah maɗaukaki na cewa wa ashidu zawai adilin minkum ku yi shaida ku sanya shaida ku sanya ma'abuta shaida wanda suka zamanto ma'abuta adalci ne daga gare ku na'am wa qad rasamu al'adalata bi annaha muhafazatun diniyatun tahmilu ala ala mulazamati taqwa wal muru'a laysa ma'aha bid'a malamai suka yi fassara menene adalci suka kamantar da shi suka ce adalci wani abu ne na kiyayewa na addini wanda yake sanya mutum ya lazumci tsoron Allah da kyakkyawan hali. Muru'a ita ce al'adar da bata sabawa ba shari'a, wannan sai a ce mata muru'a. Yanzu misali mun al'adar Hausawa a ga dattijo da mine, da hula da gariya ko da jamfa. In aka ga dattijo da horin gemu a nan da zanzaro, me mutane za su gan shi. Ai kaga za a ce ya sabawa a ce baya da wanda bai kyauta ba. duk abin da al'adar da bata saba wa shari'a ba kuma ta mutane ce to wannan sai a ce mata muru'a ce ba doka bace ba ta Allah amma kuma doka ce ta al'ada wadda ya zamanto shara bata saba wa shari'a ba na'am ko kuma a ga mutun ya dar mazani ana ai kaga ta a ce za a ce bai dan daudu amma yanzu in kaje wasu India wajen su Pakistan wajen su Yemen ko Lagos zaka ga buje ne za a yi haka a darma a darma kawai shine sutura na'am tamaman to wannan kaga su muru'ar su ce al'adar su ce mu kuma nan ba al'adar mu bace ba na'am na'am to kaga duka wannan ya saba shari'a domin al'adance dattijo babban mutum bai dace ba a ganci iya galbatar da kai akan kasuwa ko akan titi iya yadda iya wannan ya sabo wani wuri ya labe inda wani ba bai gan shi ba haka aka so nam kala aina aina wal muru'a waqad naza'nahum fi fi hadha ar-rasm fi iddatin mabahith mala yayi dogon bayani ina ga muna iya tsayawa akan wannan hadisi lokacin sallah yayi abinda muka wadi daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk